يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مكي مغانا فاسية جمعة يومنا أشهرين لترى غوات شعبان جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة ومدينة أجي السريه أولي أربعين دشدا وشتيدي ديدا ashirin da takwas ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a da darul Qur'an a wannan ainihin wato gari na Saminaka inda muke ci gaba da gabatar da darussa na addinin musulunci Allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi Lakin wannan karatu namu shine maraba da Ramadan. Babu shakka Allah maɗaukacin sarki yana yi wa bayansa baiwa da zagayowar wasu lokuta masu falala, lokuta ne masu alkhairi a cikin wannan lokuta ake ruɓanya dukkanin wani aikin lada. Duk aikin da kai na lada Allah yana ninninka maka. a wannan lokaci Allah yana kankare wa mutane zunubai sannan a lokaci guda ana ɗaukaka darajar mutane kaga abu na uku sannan yana daga cikin mafi girman waɗannan lokuta shine watan Ramadan Allah muna roƙonka ka ƙaddari rayuwarmu ta kai wannan wata mai albarka wannan wata ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa mutane yin azumi a cikinsa. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa ga yin godiya gare shi game da wannan ni'ima da ya mana alkhairi ba don komai ba sai dai ya zama cewa yana daga cikin abin da za mu yi wa Allah ta'ala godiya da ni'imar imani da ni'imar bin sunna da kuma kasancewa daga cikin musulmai. Allah mana maka godiya godiya wacce ba ta da iyaka ya ku jama'a mu sani yayin da ibadar azumi ta zanto mai girma to abu na farko da ya kamata ɗan adam ya yi game da azumi shine ya yi ƙoƙarin sanya wa kansa tsari na koya ko sanin hukunci-hukuncin wannan wata ba don komi ba sai don ya amfana ya samu ɗimbin alkhairai masu yawan gaske waɗanda ba su da iyaka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ishe mu falala, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kansa yana yi wa sahabbansa maraba da watan Ramadan. Manzo Allah ya yana cewa, Ja'akum shahar Ramadan, watan Ramadan ya zo muku, shaharun Mubarak, wata ne mai ɗimbin albarka. فيه تفتح أبواب الجنان أتكين سني أكي ببو إيقوفوف الجنة وتغلق أبواب النيران أنا رفي قوفوف متاع أو ترواير تفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ذا أببو إيقوفوف جدا الجنة باكي لا هروة تقاري بذا أقار رفي قوجا قوفا قويا ديبا هكذا za a buɗe za a rufe ƙofofin wuta manzon Allah ce falam yuftah min habab ba za a ƙara buɗe kowace ƙofa guda ɗaya ba wa tusaffadu shayatin wa marazil jin sannan za a ɗaure shaidanin aljanu masu ziga mutane masu ingiza su zuwa ga aikata munanan ayyuka na sabon Allah za a yi musu mai su kuma za a ɗaɗɗaure su ina fata an gane wannan me zai faru wa yunadi munadi wani mai kira zai dinga kira yana cewa ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai neman aikin alheri zo kusanto taho zo ka samu waɗannan abubuwa na alkhairi tare da wannan wata wa ya baghiya sharri aqsir ya kai mai neman aikata sharri taƙaita dina ka nisanci waɗannan miyagun laifuka walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da bayin da yake yantawa daga wuta sai manzon Allah ce wa zalika fi kulli laila wannan ko yana faruwa ne a kowane dare daga cikin jarar watan Ramadan dan haka yake daga cikin hadisai na ƙarya waɗanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai watan Ramadan awwaluhu rahma wa wasfuhu maghfira wa akhiruhu al-'itq min an-nar wannan hadisin hadisin ƙarya ne bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da riwaya ingantacciya an gane wannan riwaya ce mai rauni kwarai shi yasa malamai suke ainihin wato faɗakar da mutane akan ta Allah muke roƙo ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira don haka jama'a yana da muhimmanci kwarai abu na farko za ka fara yi wa Ramadan guziri shine ƙoƙarin sanin farillan Ramadan Allah ya farlanta mana azumtar watan Ramadan ko ko kuwa kware da gaske da Allah ya farlanta mana me ya kamata ka fara yi sanin ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ilimi ake fara gabatarwa kafin kowane aiki saboda yayin da baka da ilimi kowane aiki za ka yi shi a bisa jahilci to wannan aikin zai iya zama ba karɓaɓɓe ba a wurin Allah subhanahu wataala saboda matsaloli da kurakurai iri-iri da ka iya faruwa da wannan aikin naka ka yi ƙoƙari wajen sanin ainihin wato dukkanin takaitattun hukunce-hukunce na azumi tun daga wajiban azumi mustahabban azumi ladubban yin azumi sunnonin yin azumi wannan ya kamata kowannenmu ya zama yana ɗauke da wannan al'amari. Jama'a wannan baƙo na Ramadan yana daga cikin baiwar da Allah zai maka mafi girma a ce ka tsinci kanka a wannan wata. Kai, ko da ba ka kai ƙarshe ba, a ce an fara Ramadan da kai, ai ka riga ka cinye. Wani sahabin annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam ya mutu a wajen yaƙi. Shi kuma ɗayan sai ya rasu a gida. shi mutuwansa a gida ya yi amma bayan wancan ya yi shahada su bi suka suka musulunta shi wannan bayan wancan sai da sama da shekara guda yana rayuwa kafin nan Allah ya ɗauki kwanansa kaga shi ba a wurin jihadi ma ya mutu ba sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mafarki albarra ibn azib nake tsammani yazo ce ya rasulullah na yi mafarki mutane biyun nan da suka zo suka musulunta a wurinka ɗaya ya yi shahada a wurin yaƙi ɗaya shi kuma ya mutu a gida amma sai na ga ratinsu a gidan aljanna tsakanin wanda ya mutu ya yi shahada a wurin yaƙi da wancan ɗayan da ya mutu daga baya a gida kamar ratin da ke tsakanin sama da ƙasa domin Allah ya ce ya kwarai da gaske ashe bayan wancan ya yi shahada wancan bai yi sallah kaza da kaza ba yace eh yayi kuma bai azumci watan ramadana ba yace yayi azumta sai manzo Allah yake cewa na rantse da wanda raina ke halinsa ratan da ke tsakanin su a gidan aljanna tsakanin benayen wannan da wancan kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba ku kabbara ba me yasa hmm? saboda ya riski watan ramadan ya yi ayyuka na alkhairi a watan Ramadan. Don haka abu na farko da za ka fara yi sanin hukunce-hukunce. Abu na biyu fa, ya kice zuciyarka daga dukkanin abin da ya zama na ainihin wato sharri, kada ka yadda magariban yau ta yi a ce akwai ragowar sharri a cikin ranka. Ko tunanin aikata wani aiki mummuna. A Sheikh عبد الله ابن عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى yana cewa aikata sabo a watan Ramadan ba kamar aikatawa bane a sauran watanni yadda za a rubanya maka lada idan kayi aiki haka za a rubanya maka aikin zunubi idan kayi a wannan wata saboda yawancin abubuwan da ke kai mutane zuwa ga aikata barna an gani da samun matsala galibi zaka tadda cewa Allah ta'ala yana kawar da su kamar shaidanin da aka ce ana daurewa tabbas ana daura wasu daga cikin shaidanu ba dukansu ba cewa aka yi ana ɗaure shaidanu ba aljanu ba kun gane zancen kuwa ba ku gane ba kuwa ƙarin bayani manzon Allah cewa yi wato saffadu shayatinu wa maradatul jinni ana ɗaure shaidanin aljanu ne da kuma kangararrun cikinsu kenan wanda yake ba kangararre ba ana iya bari shi wanda yake kuma shi aljani ne amma musulmi yadda za ka yi azumi lafiya lafiya shi ma ka je azumi shi dan me za ka daure shi na musulmi kun gane zancen shi yasa wani za ka iya samu ce wata ramadana a ce shi dan shi tashi an gane wannan ai eh wannan ba laifi bane in an samu haka kada ka dauka kada ka dauka cewa manzon Allah ne ya kuskure a kai ne fahimtar ka bata kai ba mun gane zancen don wannan abin yana yawan faruwa a ce a watan ramadanan ma to an ce an ɗaura shaidanu anya kuwa a a fahimta ka ce ta samu matsala amma karatun yana nan yadda yake jama'a mun gane wannan kuma ko a cikin musulmi akwai fasikaye ku a cikin musulmi akwai mai shan giya akwai mai yin zina akwai mai ƙarya akwai mai yin mugunta ko akwai azzalimi akwai mayaudari akwai maha'inci duk wannan akwai a cikin shaidanin aljanu saboda haka ba matsala ba ce don wani wani wani wani misali musulmi ne aljani ya je ya bige wani a cikin ramadana ba matsala bane wani kuma a iya barin shi ma a kyale shi kamar karamin yaro ne a cikin su ko kuma a dama shi ba kangararre bane ba musulmi ne kuma a kyale shi ba tare an daure shi ba misali ya aikata wani banna haka sheikh menene muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala ya bayyana wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka jama'a kun ji abu na biyu wanke zuciyarka daga dukkanin wani abu da ka sani na gaba ko na matsala ko na jin haushin ɗan uwanka wanda ya wuce kwana uku don wallahi al'azim idan ka shiga ramadana kana jin haushin wani ko kuna gaba tsakanin kai da wani kana jin shi a ranka to kakaf ibadarka Allah baya karba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa babu gaba tsakanin mutane musulmai wacce ta wuce kwana uku ta wuce kwana nan kwana uku idan ta wuce kwana uku duk ibadar da mutum ya yi sai a ce kuma musu kayansu hatta ya tsaliha har sai sun yi sulhu tsakanin sun daidaita juna don haka ko da shi wancan yana gaba da kai a kai wancan zuciyarka ka kudurta cewa na daina yin gaba da wani in ba haka ba aikin da zaki yi da aikin da za ka yi za ku yi aikin baban giwa ya san aikin baban giwa ko Allah ka raba mu da aikin baban giwa wannan kenan jama'a don haka wannan yana da muhimmanci jama'a abu na uku kada ka kuskura wannan watan ya wuce ya zama ba ka da wani abu na sadaka da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi komai kasawan abin da kake da shi ɗauka ka bashi mafi girma in an sha ruwa wani da zo mu gida mu sha ruwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a hadisai da yawa ya nuna cewa abincin mutum ɗaya zai shi mutum biyu abincin mutum biyu zai shi mutum uku abincin mutum uku zai shi mutum nawa mutum hudu sama da haka ba haka ramadan haka ne aƙalla ko da dabino ne an zo shan ruwa ɗauka ka ba ɗan uwanka wani mutum na ga dabino manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahih bukhari yana faɗin wannan ida cewa ranar alkiyama Allah zai tara kowane mutum a gabansa zai yi magana da ɗaiɗaiwa mu kowannen mu ba tare da mai tarjama a tsakani ba mutum zai kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wuta ya kalli damansa ba abin da zai gani sai abin da ya aikata yana cikin tashin hankali manzo Allah yake cewa ittaqun nara walau bi shaqqi tamra don haka ku ciyaye kanku daga azabar wuta ko da ta hanyar bada me eh tsagin dabino ba ma dabinon kwaya ɗaya ba tsaga dabino biyu ka ba mutum sadaka don Allah ya kare ka daga wuta yi kokari kai wannan muna kira ga mawadatanmu ku ji tsoron Allah ku tuna wannan dukiyar da Allah ya ba ku ta Allah ce ba ta ku bace wannan dukiyar da Allah ya ba ku muna ƙara nanatawa ba ta ku bace ta Allah ce ku baiwa bayin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi iska da muke shaka yawan kyauta ka ku san ai duniya babu wata rahama da Allah ya wada kamar shaka iska ko eh manzon Allah to ya fi wannan iskar yawan kyauta sai ce wa ajwada ma yakun fi ramadan amma lokacin da manzon Allah ya fi yawan kyauta shi ne watan Ramadan lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa masa ya karantar da shi alƙur'ani mai girma. Allahu Akbar. Wannan yana da muhimmanci jama'a musan wannan. Mu sanya wannan jama'a a cikin tsari na abubuwan da za su gudana mana a wani wata, a wannan wata na ainihin wato Ramadan. Allah maɗaukacin sarki ya samu dace. don haka ɗaukar nauyin talakawa da ciyar da su da kyautata musu ba ƙaramin alkhairi ba ne wannan shi ne abu na nawa shi ne abu na hudu jama'a ina fata an gane kaga kenan wannan zai sa ka ƙara yin farin ciki da jin daɗi da ainihin wato wannan sannan abu na biyar yana da muhimmanci jama'a kowa su kowa su yi ƙoƙari su gyara masallacinsu a fi turare na musamman a dinga sawa masallatai i kai fara ai mu gane cewa an shiga me lokaci na alkhairi ka je ka siyo fresh na malam a fifi sama carpet eh a siyo dan abin kanshin ɗakin nan a danda kashi zama gari a dan daga carpet din a baza a kasan carpet din zaka ji ko ina ya dau me ya dau kamshi malam a gyaggyara a cire komai da komai wanda yake na masallaci wanda baya da kyau a gyaggyara mala a san cewa ana watan ramadan a gyara kayan sautin masallaci a tsaftace shi a gyara shi ya zama nan ne wurin da zaka dinga kai komo a kullum ka zauna don tilawan alqur'ani ka zauna don sauraron tafsirin alqur'ani ka zauna don yin sallah kullum sai kai umara mana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya sallan asuba ya zauna a wannan wurin yana ta ambaton Allah har zuwa lokacin da rana ta fito sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu kafin ya fita daga masallacin nan manzo Allah ce za a rubuta mishi ladan umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya manzo Allah sai da ya dinga nanatawa saboda karfafawa da kuma ƙara kwaɗaitar da mutane akan yin wannan ibada ko me za ka samu a rayuwar nan yi haƙuri da shi bawan Allah zauna a masallacin ya zama daga cikin mafi alkhairin abin da za ka samar wa kanka a watan ramadan jama'a ya zama akwai wannan kullum sai kai umara malam sannan ana ce maka lokacin walha yayi rana ta daga yi alola ka sallaci aƙalla raka'a biyu na walha a shagonka ne a rumfar kasuwanka ne a masallacin angoku ne a cikin gidanka ne a duk inda ka sami kanka yi ƙoƙari ka yi waɗannan ainihin wato sallah na walha wanda mata sun ƙwace mana wannan galibi sun fi min wannan ko ƙwarai da gaske mata sun fi min ƙoƙarin yin salloli na ainihin wato walha a gidaje jama'a ina fata mun gane wannan Allah maɗaukacin sarki ya samu dashi abu na gaba jama'a daga cikin abin da za mu marabci wannan wata da shi na Ramadan shi ne ainihin wato kwaɗaitar da ƙananan yara da koya musu yin azumi tun suna ƙanana wani rabin yini zai iya yi eh a tashi shi ya sahur ya gwada din zuwa azhar in ya fara dan mingil mingil a bashi abinci a bashi girki ya ja eh shi ya riga ya sha ruwa duk ne sha ruwan sa yayi shi an gane wannan waɗanda kuma za su iya yi a dinga tarbiyyanta suna yi ko da sun dan yi laushi ana ba su dan abin zai dan dauke musu hankali har zuwa lokacin da za a sha ruwa kullum idan yaro ya azumi zaka je yana munna abba abba na yi azumi kaza dinga jin daɗi haka ake so wannan rayar da ibada ce a zukatan yara wannan yana daga cikin abin da in ba a yi wa yara mutum sai ya tashi gandandan da shi ko gandandan da ita musamman mata wallahi ku ji tsoron Allah ƴan mata da yawa ba sa yin azumi malam wallahi malam su ba su iya ba ke lafiya wallahi ni ba zan iya ba za ki iya tabbatacciya addinin musulunci yawa sai kin yi shi azumi farilla ne ɗaya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci wanda ke da uzuri kawai mutum nawa ne mutum nawa ne mutum biyu ne wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba lafiya shikenan a idan kina haila ne rashin lafiya ne ko kina ainihin wato jini na haihuwa wanda rashin lafiya ne la shakka ina fata mun gane wannan ko kuma idan mutum yana kan ainihin wato yanayi na tafiya jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu don haka jama'a ya kamata a kiyaye wannan na'am Na'am? A to, ai, mun ce mara lafiya. Tsofi suna ɓangaren marasa lafiya ne, eh, saboda ai, ƙur'ani da ya cika da bayani, ya ce wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin uka. Sai ce wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda ba sa iya yin shi yake ba su wahala aka ce cikinsu akwai mata masu juna biyu waɗanda yanayin cikin nasu in dai za su yi azumin nan to ɗan zai iya cutuwa wata ma cikin nata zai iya me zai iya zubewa ko kuma ita ta halaka ko kuma can da ke shayarwa ba ta da abin da za ta shi da ɗan sannan in ba a shayar ba ɗan zai iya samun matsala ya mutu ko wani cuta ta kama shi ko kuma ita uwan ta galabaita idan za ta shayar da yara to aka kawo sauƙi akan wannan Abdullahi Abbas cewa yi nan ana magana akan tsoho ne da tsohuwa wanda ba sa iya yin azumi to su ciyarwa ne akan su har aka ce ma in ma ba su da abin da za su ciyar fa to shi kenan ba komai ci gaba da cin abincinsu su Allah ya ɗauke musu Allah ya sa mun gane domin malaman usul fiqh suna da ta ka'ida suna cewa al-qudratu manaqu at-taklif al-qudratu manaqu at-taklif karfin iyawa an gane shi ke sa a daura maka nauyi na yin abu kuma Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan me Allah zai daura maka nauyi abin da ba za ka iya yi ba sai su malamai ke cewa akwai wata ka'ida ma idza azhaba Allahu ma auhaba saqata ma aujaba idan Allah ya tafiyar da abin da ya bai wa mutum to abin da aka wajibta wa mutum ma ya faɗi misali mara lafiya wace kadar rashin lafiya to aka ce kai me ka aji azumi ba haka bane ba ko kuma manta ne ومن كان مريضا أكتش سو ذاك أو على سفر حكى تفيا أكوي وهلا musamman tafiya a lokacin zafi kada ka ce to ai abar Allah nan da Lagos mutum ce sai ya sha ruwa nan da Maiduguri ne mutum ce sai ya sha ruwa nan da Bauchi na ruwanka to ai dama an ce fa'iddatun min ayyamin ukhra zai rama a wasu kwanakin daban ana maganan kwanakin ramadana ne aka ɗauke wa mutum idan yana halin tafiya ko rashin lafiya bayan ramadana zai rama ka tabbatar ba sa rama a to suna yana na akan su ko ya kai azumi dubu yana na akan sai sun rama shi bashin Allah dole ne a biya ba wai an dauke bane Allah cewa yi wanda ya kasance a hajjar rashin lafiya ko halin tafiya sai ki fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a wasu kwanakin na daban na shekara ko mun yi magana a baya kwanakin baya game da tunatarwa game da watan sha'aban an muke cewa duk wanda ake bi azumi ya tabbatar yayi ne ya rama a wannan watan na sha'aban hanna na Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah take cewa ya so da yawa azumi mukan sha azumi ba mu iya ramawa har zuwa watan sha'ban sani sai mu rama kafin shiga watan ramadan zaka jama'a shi yasa ake karantar da mutane wani zai ga to an karanta yau an karanta gobe kullum karatu yana zama sabo wani ya taba ji ya manta wani ma bai taba ji tun da shi a rayuwar shi shi ba ruwan shi da abin da ya shafi ilimin addini ko kulawa da amma in dai maganan kwazo ne wajen nema ai ya fi kowa jaki ne da rana amma malam mushe da daddare an gane zancen ba ku gane ba ko sai an yi bayani jaki ne da rana amma ko mushe da daddare eh ma'ana da rana akwai ƙwazo wajen ba da muhimmanci wajen nema ko da daddare fa bacci malam an gaji ko lokacin iyalin sama ba shi da shi wani sai wata da kunci bai kusanci iyali ba an yi magana ce ba ka ganin na gaji ne duk wannan faɗi tashin fadan ko nake a ka yi faɗi tashin kuma ka sauke nauyi ko eh kowanne yana da mahallinsa Allah ka shiryar da mu da haka jama'a kun ji wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama ainihin wato mun kiyaye wannan sannan jama'a girmama watan ramadan girma watan ramadan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci kwarai a zuciyar musulmi tarawihin nan tarawihin nan ya zama kana yin shi duk wani abu da azumi ke zuwa da shi zan ana yi da kai Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wata alama ta addinin Allah wani abu da ibada wannan yana daga cikin tsoron Allah zukata yana daga cikin alama ta nuna cewa zuciya tana tsoron Allah jama'a mun gane wannan ya zama muna da wannan tsarin jama'a a cikin rayukanmu Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu jama'a wannan kenan na'am Na'am. A yanzu ai kai ma ya zama wajibi akan ka musu nasiha. Ka gane ai. Ko ta hanyar waya ne wane eh azumi fa da muke tafiya ba ka kana rama kuwa? Ta haba wanda rama kuma haba. Ai an ce shi ke ce mm an karanta mana ayar Qur'ani Allah ya ce wa man kana wa man kana minkum maridan aw ala safarin sai ce fa'iddatun min ayyamin ukhar ko wannan kalbe kawai fa'iddatun min ayyamin ukhar to kurama a wasu kwanakin na daban na haka duk azumin nan da ku dinga sha yana kanku wanda muke yin tafiya muke tafiya kaza muke zuwa kaza yawwa in sun kiya ka kai Allah ba zai kama ka da laifin cewa baka tunatar da su ba jama'a mun gane wannan mun gane Allah ka shiryar da mu jama'a wannan kenan jama'a sai abu na gaba azumin ramadan yana da matsayar muhimmanci don haka duk wani abu da kasan zai iya haifar maka da matsala a azuminka yi kokari ka nisanci shi muna jan hankali ga amare da angwaye muna jan hankali ga amare da angwaye muna jan hankali ga amare da angwaye wanda kuke ko sababbin shiga ne a wannan sha'anin da yawa ana samun barna a watan ramadan da yawa da yawa da yawa duk wanda ya zace wa iyalinsa a cikin watan ramadan ko ke kika jashi ya auka miki mijinki ne eh sai kun yi kafara da ke da shi kowannen ku sai azumi sittin ina nufin azumin wata biyu a jere zai iya zama kwana sittin zai iya zama hamsin da takwas ya danganta da yanayin wata in wata ya ashirin da tara ne ka kana da minus one a watan farko in wata na biyu ma ya yi da kusani shi ma ka da minus nawa minus one dole kuma wannan yana kanku bashin Allah ne sai kun biya wallahi shi yasa mun sha faɗi muna ƙara nanatawa magabata na ƙwarai sun kasance suna ƙyamar aurar da ƴaƴa a cikin watan sha'ban in da ka ce watan sha'ban ya kama to ba sa taɓa aure ba sa aurarwa sai dai mutumin da ke da mata in zai ƙara aure wannan ba matsala dama yana cikin tsarin ku shi dama yana cikin system ba wani damuwa wannan insha Allah an gane wannan don akwai mutanen da ba su da haƙuri wani dama a riƙe ki a hannu yake to yanzu kuma ya samu an ɗan sake shi ya ɗan ɓarke a guje kaga kamo shi yana da wahala ƙwarai eh to wannan yana da muhimmanci jama'a mu yi gyara a kansa don haka shi ya sa magabata sun fi aurar da yara a bayan sallah eh bayan sallah karama sai a ce to ayi aure amma waɗannan bukukuwa da aka dinga yi anya anya Allah shi dokta jiya ma an yi yau ma za a yi gobe ma za a yi a ai za a yi wala kasa wasa ne fa ko an tashi azumin a in ce abinci ne ko ba za a ci ba shi an tsara wari ba maganin walima sai an sha ruwa ba shi kenan ba yi wani ma auren zaga a tsakiyar watan ramadan ake ɗaura shi ina gaya muku wannan tabbas ne ana ka je birane ka gani su wannan abin jama'a yana da haɗari ƙwarai da gaske saboda kiyaye martaba na wannan ibada na ainihin wato azumi Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a ya ishe ka alkhairi game da watan Ramadan. Falalarsa suna da yawa, za mu ɗan ambaci kaɗan daga ciki ba tare da mun karanta hadisan na gaba ɗaya ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallam a hadisai da yawa ya yi mana waɗannan bayanai. Duk wata ibada da za ka yi, Allah ya ce na sani. In ka yi aiki ɗaya, za a baka lada nawa. lada goma amma shi azumi Allah yana ninninka ladan zuwa ninkin ba ninkin inda bai da iyaka sai Allah ya ce azumi na wani ni ne zan biya shi yasa ma a ranar alkiyama dukkanin mutane suna shiga aljanna ta kofofi daban-daban akwai wata kofa ana ce mata arrayyanu sunan ta wani arrayyanu ta nan masu yin yawan yin azumi za su shiga manzo Allah ya ce za a buɗe ta ce aina sa'imun ina masu yin azumi duk a zuwa shiga in sun gama shiga ba wanda ne shiga ta wanda kuma sai mai yin azumi Allah ka samu na ciki wannan ya ishe ka ma'ana ana nuna maka in ka kiyaye azumi da dokokinsa da duk abin da ya kamata to za ka samu wannan falala na farko kenan abu na biyu ya ishe ka falala azumin nan yana ceton mutum a ranar alkiyama lokacin da za a kama ka a ce wuta kaza da kaza da kaza ka kakasa kaza da kaza ka kasa yi azumi zai zo da ya ubangiji na hana shi ci da sha da biyan bukatar sha'awarsa na zai wa iyali don haka ya Allah ka bani cetonsa da azumi da alqur'ani suna wannan ceton manzo ana tafayu shafa'ani sai a ba wa mutum cetonsu sai a bai wa azumin da alƙur'ani ceton mutum ya kai ya kashi gidan aljanna shi yasa a watan ramadan ake son yawan karanta alƙur'ani kaga an ce alƙur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah kaga shi yasa kakka yadda kakka yadda a ce ramadan ta kama ko da sauka ɗaya ne baka yi ba kakka yadda ka kaddara ka kaddara gaba ɗaya ƙur'ani kakkaf baka iya komai ba sai daga alamtar kai fa zuwa nasi idan kullun ka mai taka bayan asbahi kai ko kafin asbahi ka yi kafin azhar ko bayan azhar ka yi kafin la'asar ko bayan la'asar ka yi kafin magariba ko bayan magariba ka yi kafin isha'i ko bayan isha'i ka maimaita kana samun shafi nawa kenan aƙalla kowace rana kana samun kusan shafi ashirin shafi ashirin ko yana matsayin izu nawa ne izu biyu to izu biyu idan ka nana ta so talatin nawa zai baka izu nawa sittin kenan aƙalla ka samu sauka nawa na'am ka samu sauka ɗaya cikin ramadan muƙaddara daga amma zuwa nan suka iya ko daga sabbi isma rabbikal a'la in kullun zaka maimaita wannan izu ɗaya sau biyu kaga ai ka cinye malam babu wanda yake sai ka iya ko ina qur'ani a'a faqra'u ma tayassara minhu ku karanta gwargwadon abin da ya sauƙaƙa daga cikinsa amma dai abin da ake so yawan karantawa alƙur'ani albarka ne jama'a wallahi in kana yawan karanta ƙur'ani Allah zai maka albarka a rayuwarka ba za ka taɓa ganin togarci ba in Allah ya yarda wai talauci ya sarfafe ka wai wata damuwa ta same ka ka yawaita zama a cikin lalacewa ɗayanka su lalace in ba makarancin ƙur'ani ba ne wannan in dai kana karantawa don Allah saboda Allah kuma kana karanta shi daidai Allah zai maka alkhairai masu yawa Allah ne yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun a wurare guda hudu Allah ya ce mata Qur'ani cewa menene mai albarka ne wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah a suratul an'am Allah ya maimaita wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi ولتنذر أم القرى ومن حولها أقرشن سورة قارة ميميتاوا نفت أنقان ونم ينشوى وها منيني وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كذا القرآن يتفني من البركة ما معنى البركة شيني حبكة قاروة da samun ninkin ba ninkin din alkhairi wanda ba su da ba su da iyaka yi kokari a ramadanan nan yadda malaika jibril yake zuwa karantar da manzon Allah qur'ani ya tabbatar ya zauna kai ma ka samu wani bangare na qur'ani zaka yi haddansa a ramadan shi yasa muke shirya daura ta musamman ga dalibai mahaddatan qur'ani wani kafa gama ramadana ya haddace izu uku wani izu biyu wani izu ɗaya da rabi wani shafi goma kai komi kankancin wannan abu ya zama kayi wani haddace na alƙur'ani don hadda ƙur'ani mai ke sawa yawan maimaitawa yawan nanata ke sa ka haddace shafi ɗaya ka karanta kamar so ashirin ko so hamsin ko so ɗari kaga yawan nanatawanka yawan ƙaruwar ladanka kai ko baka iya ƙur'ani ba yawai ta karantawa ko kana ja yana ja ai manzon Allah ya faɗa ko yace almahir bil qur'ani مع السفرة الكرام البررة ƙwararre wajen iya karanta ƙur'ani to wannan yana sahun mala'iku ne masu ɗauko wahayin ƙur'ani suna kawowa kaga shi wannan ya fi mutane fintin kau shi ne almahir bil ƙur'an sai mun san Allah ce wallazi ya qara'u al-qur'an amma wanda yake karanta ƙur'ani wa yatata'u fihi yake shan wahala yana kai komo yana wahala wajen iya karantawa wa huwa alaihi shaqun alqur'anin yene masa wahala wajen karatu manzo Allah ya ce falahu ajrani shi kuma wannan yana da lada guda biyu Allah yake bashi kaji kai da baka iya ba kake jari'in jaka ka ja ya ja wallazina amanu wa wa amilus wallazina amanu wa amilus kaga ga ladan karanta ga ladan yawan komawa da baya kana dawowa lada biyu Allah zai ganin ka maka ina hasara ina masu son karanta Qur'ani ga dama ta samu ina masu son yin haddin Qur'ani ga dama ta samu wata ne alqur'ani mai girma sannan jama'a za ga da azumi saboda dadewa baka ci abinci ba zaka ji bakinka yana wani irin bashi ba shi ake cewa ba bari ba mala eh ma kana azumi ko kan bakin ka yana wari wannan ma sai da ce ka saba Allah ko eh ai ka san musulunci a karanta da tsafta ne ko kuwa eh shi yasa ma ya halatta kai aswaki ka samu aswaki ka goge bakinka ya tas amma dai still in ka dade baka baka ci abinci ba ko ka dan yi bacci ka tashi zaka yi baki kai ne yana bashi manzon Allah ya ce bashin bakin mai azumi ya fi kamshi a wurin Allah sama da sama da turaren almiski a wurin Allah malam kaji malam babu hasara fa a cikin azumi komai na azumi falala ne manzo ya fi kamshin turaren almiski sannan ya tabbata a wani hadisi manzo ana cewa azumi fa garkuwa ne ga barin shiga wuta garkuwa ne ga barin aikata yawan zunubai garkuwa ne game da aukawa cikin alfasha an gane wannan sannan garkuwa ne da ke tsare mutum ga barin shiga wuta kai ba wannan ba ya ishe ka farala kawai annabi muhammad ya ce wanda ya azumci yini guda saboda Allah, Allah zai nisanta shiga barin shiga wuta, nisan tafiyin shekara saba'in. Nisan tafiyin shekara na saba'in, kaga azumi fa talatin za ka yi ko ashirin da tara. Wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne, Allah ka samu iya. Bayan wannan jama'a, kada mu manta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk wanda ya azumci ramadana azumin kawai ka kiyaye shi da ka'idojinsa da takawarsa azumin da ya kubuta daga yawan alfasha yawan faɗin baƙaƙen maganganu yawan zage-zage yawan batsa yawan kalle-kalle na fina-finai masu kallon fin ku sani wallahi ku fasikai ne kallon fin a ramadana fasikanci ne wani ne ce kawai shi ne ta kallon wannan ƙarairayin da shirye-shirye ga musulunci ga malamai na karantar da ƙur'ani ana wa'azi ina kai na kallon wani shiri ina kai na kallon wani season amma sai ka ga wani har zabari yake wai a gamayin tarawihi an bata man lokaci na sai je kalli labari na ko yana so ya je kalli allura cikin ruwa ko ya matsu ya je kalli jamilin jiddan ga shi nan iri-iri ga su nan kawo kan intanet ga su nan birjik abin ma har da na hauka malam waɗannan in iska waɗannan in iska ne suka yi ma tarbiya inda su suna tarbiya za su wannan iskancin amma hanyar shiɗanci za ka ga kullum sabo ake ƙara yi kullum sabo ake ƙara yi mu kuma ga addinin da Allah ya wajabta mana mu zauna mu koya mu yi da gaske wajen koyarsa Allah ya mana albarka ya sa rayuwar mu albarka ya mana rahma amma sai mu tsaya muna wasanni ba mu tsaya wa mai da hankali akan wannan kai wannan hasara ce wallahi ai kai ko ba a gaya maka ba ka tsaya kana bata lokaci kana kallon tsiraikin yan mata kana kallon waƙe-waƙe aikin ka kenan shiga tiktok ka kalli wannan yarinyar ta yi kaza ta baza nonuwa tana iskanci tana juye-juye ko aikin ka kenan kallon kwallo wai za ka rage lokaci kasan mu 'yan najeriya malam babu sakarkaru irin wasu daga cikinmu wasu daga cikinmu na ci wai mutum zai ce bari je kalli kwalai saboda ya rage lokaci lokacin ya maryawa duk fa lokacin nan da ka kashe a duniya wallahi sai Allah ya tambaye ka kuruciyanka ya ka karas rayuwanka ya ka tafiyar da ita ilimin da Allah ya baka wani aiki kai da shi dukiyar da ka samu yaya ka samu yaya ka kashe ko za a tambaye ka ka shirya amsa ƙur'ani za a tambaye ka game da shi har a cikin kabarinka ba mu iya karatunsa ba ba ma damuwa ba mu iya kaza ba ba ma damuwa amma duk wani abu da duniya ba mu iya ba sai mu shiga cikin damuwa Allah ban iya kaza ba ai ina son in samu kaza ne ban samu ba babu wanda yake damuwa cewa bai haddace Qur'ani ba ko kuwa ba wanda yake damuwa cewa bai hadita da san manzon Allah ba galibin rayuwa ma haka muke wanda kuma wannan ita ce makasudin rayuwa daga ran da ka fara fahimta cewa kai yanzu kana da wani abin da kake so kai ka gudanar a rayuwanka wacce ta sabawa abin da Allah da manzon su suka zo da shi wallahi ka haraka Allah ya sa mun gane ba gane ba ko saboda me asalin maqsudin rayuwarka saboda menene bauta ne duk wani abu da ya kauce wa bautan Allah ai wannan sakandare ne ai ko eh aka kasan ba a zuwa sakandare sai je primary ko kuwa Allah ka samu dace
wanda ya ce mara bayan na'am ba kuma makarantar islamiyya ko kuma malamin da ke na rubuta to shi kamar shaguna ne da babban shi na'am to shi kamar kibi ne haka duk abin da ya shigo shi yana rubuta mm ga abin da aka sauke ga abin da a ciki sai ya ce dan siyan wasu abubuwa a gefe ba wanda ya sani ko gida ko wani abu na'am to shi ne ce wai ya tambaya mu shi ba mu yi shi ne wai shi Allah ya kici ku a
a wannan dukiyar ta mahaifinsa ne ba tashi ba ce to wai ya wani
a'a ai yanzu ba riga an yi ba ai bai riga ya zama nashi ba tukuna yanzu ne mahaifinsa ne
amma sun komai da su ne
eh wannan abin in ya mallaka wa kansa ne ya mallaka kansa haramun amma zai je kai takardun baba eh ga waɗannan gidajen gaba ɗaya nan kawo kaya na da- da- sai in ɗibi kaza abin da aka samu na riba sai in je sai in siya maka gidaje yanzu kana da gidaje kamar guda ashirin ga su duk naka ne baba ila ya ce to a a a a na ji daji Allah ya baka albarka je ka ɗebi guda ukun can na ban maka ni ya rika sauran kaga ai ka ci ka ci halas ko eh amma haka tafi a haka duk abin da ka samu nan ta hanyar haram ne ba halaliyar ka bace dan ba wahalar ka bace ba gumin ka bane gumin sa ne kuma aminci yasa aka baka suna abin da kai cin amana ranar alkiyama haka za a tsumbula mutum a wuta duk abin da ya samu na gidajen nan da kuma haka za a mulmula ta kamar wani katon kwallo katon kaya sai a saki amanar ta gangara can ƙasa wutar jahannama sai a ce je ka ɗauko in ka ɗauko shikenan an gama haka mutum zai je cinkimo amanar ya ɗauko ta yana haurowa saman wuta manzo Allah ya ce sai ya zo gab da wajen fitowa kawai sai ta zubi ta ƙara koma haka zai ƙara binta haka za a ta mai wannan azaba Allah ka tsare mu wannan yana daga cikin wannan jama'a sannan jama'a mu sani ita wannan azumi da zamu zo mu yi jama'a daga cikin fadalan azumi duk wanda kaga azumi bai ƙara mai tsoron Allah ba to bai yi azumin yadda ake so bane sannan ai manzon Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi حديث أبو هريرة أتي صحيحين شدو وندي أن ترى رمضان ينامي إيماني جميع من لا لا أورن الله تولى أن غافتا مسا أبن جي قباتا نزل منسا أقول حديث أبو هريرة إلى يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن- أن يدع طعامه وشرابه وندى ببرزا كان كريا بين أذني تو الله دي بقاته وندى يدين شيء دين شهر kaga shi yana shinwan banza ne a wata riwaya yake cewa ya so da yawa mai azumi ba shi da yadan komai na wannan azumin nasa face kishin ruwa da kuma yunwa kai Allah ka tsare mu ma malama amma ma adraka ma yunwa ce ka ci ka ji yunwa ka sha yunwa malam amma ba wani ladan zai biyo baya to ai ka san an yi hasara ko Allah ka tsare mu wannan kenan jama'a so ayi azumi mai kyau a yi ƙoƙari wajen tsaye sallar tarawihi jama'a kada ka yadda azumi guda wai ka je masallacin wai ka je masallacin express Ha, ala. manzon Allah ya ce wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayuwan watan ramadana shine sallan tarawihi kuma tarawihin nan yau ake fara misali da za ga wata yau sai musulmi ya sanar cewa yau jama'a an ga wata to a daren za a fara yin tarawihi yi kokari kai tarawihin wannan daren dan shine daren farko na watan ramadana in Allah ya taimake ka sai ga tun a watan tun a daren farko za a ce maka an yanta ka daga wuta an gafarta maka shikenan kaga ka shiga sa'a kenan ko eh matsala kawai baka sani ne ko an gafarta maka baka sani ba amma dai manzon Allah ya ce ka sa wa ranka ka yi aikin roki Allah ya Allah ka karba min in dai Allah ya karba to shikenan ka cinye malam wallahi malam ka cinye kai nasara Allah karba mana Allah karba mana eh naka jama'a kun ji sannan jama'a yana daga cikin abin da yake wajibi na azumi gaggauta buɗe baki gaggauta da zarar rana ta faɗi lokacin shan ruwa yayi kakka jira kiran sallan ladan eh shi ladan sai bayan ya tabbatar rana ta faɗi sai ne ce mene wasu ma sai sun jinkirta sun gama shan ruwan sannan su kira mene sallan manzo Allah abin da ya faɗa kawai idza aqbala al-laylu min hahuna وأدبر النهار من ها هنا وضربت الشمس فقد أفطر الصائم إذن دري يقول له تقبس كو ذاك دويا فازوا تقبس يني يدويا تيمى ألوك تنفات والرانا رانا تفاري إن من ظن الله كود أقوي درجة إن دي رانا تفاري من ظن الله شيء أي من أذن يارجع شاروا so wani jira sun mati musu ya ma'il laili wannan ƴan qur'ani ke ya ba sauri ƴan kalaka suke wannan ko eh ƴan kalaka suke wannan cai ba an ce a cika azumi zuwa dare to yaushe ne dare faduwar rana ko waka waye manzon Allah shikenan rana na faduwa aka tabbatar da faduwarta ka sha ruwanka shikenan kaka jira cewa dole sai an kira sallah منذ أن لا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة متاني بذاس قشي بسنا كان الخير ما تقصنا ققو تيمبو لباكي إجاء نبي محمد دل منذ أن لك شروع من يندبينو إن بيسامو با بوسش الدبينو إن بيسامو با سيسامو رواسي إشاء حديث عند إمام الترمذي يرويته me ake faɗi a lokacin shan ruwa na Allahumma laka laka sumtu wa laka afṭartu wa bika amantu wannan duk bai tabbata daga manzon Allah abin da ya tabbata manzon Allah yana cewa zahaba dhama'u kishi ya tafi wa btalat al'uruq an yayyafa wa jijiyoyi ruwa wa thabata al-ajru insha Allah in Allah ya yadda lada ya tabbata na wannan aikin da aka yi to shi kuma ba a yi wannan addu'a jama'a sai an sha ruwa sai ka ɗauki dabino ka ci ka ɗauki wani abu ka ɗan ci ka ɗan warware suka ce zahaba zama'u wa bitallati al'uruqu wa thabata al'ajru insha Allah zaka yayin da zaka sha ruwa kawai bismillah ka ɗauki abinci ka ci ka ɗauki abin sha ka sha kana da hali sai dabino ka bar dan kawani mai amana a masallaci dan lawa malam an zo shan ruwa dan raba wa mutane dabinan nan dai dai ne a'a uku uku ne a biyar biyar ne don su ake shan ruwan ya zama wukiri abinda za ka buɗe baki da shi zama wukiri ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya gwargwadon yadda ya samu eh masu yin kunun tsamiya da Allah ya yi kunun tsamiyar nan muna jin daɗin shi eh a dinga kawo Allah ya ƙara wadata masu yin ƙosan nan kun san ƙosai akwai kama ciki da Allah a kawo Allah ya muku albarka Allah ya ƙara dukiyanku albarka eh masu yin ɗan shinkafa ɗan allan nan su ma eh gauraye na nan suna jira wallahi malam da yawan su nan ga su nan duk za a sha ruwa malam ya mutu yarsa ina zai je sha ruwa in an dinga ɗan gelfefeti kenan ko a yi nan a yi can a yi nan a yi can wani ma sai a sha ruwa ce wani ka sha ruwa ce wallahi ya rasa ma me zai ci a ba iyali ne inda da iyali malam an riga an gyara ma komai ko eh komai an shirya maka yadda ya kamata Daka jama'a ka yi ƙoƙari a wannan azumin a gidanka in kana da 'ya'ya ciyar da su mata ciyar da su Allah zai baka irin ciyarwa bayan wannan idan kana da wani aboki wanda yake ba shi ba inda yake cewa ne eh kullun ka zo ka dinga zuwa gidana shan ruwa kai kuma an gayyace ka dinga zuwa kakka raina abin da ake ci a gidan shi yayi dan ka zai samu ladan ka ne manzo Allah ya ce wanda ya ciyar da mai azumi guda ɗaya ya ciyar da mai azumi kwaya ɗaya Allah zai ba shi kwatankwacin ladan wannan mai azumi ba ladan ka za a ɗiba a ba wancan ɗin ba a'a azumin ka na nan ladansa to kwatankwacin yawan ladan azumin ka haka za a ɗiba a bai wanda ya ciyar da kai Allah ka samu iya shi yasa mai wayo tattali yake na tsawon shekara guda cur duk abin da babu sai ya nema an kai an aji ba don kwai ba saboda yawwa daga jama'a kun ji naka in kana so ladan azumin ka ya lalace ko je kai ta kallon fina-finai kai ta buga game wai kana kana rage lokaci ko eh da yawan kalle-kallen kwallo a zauna a kalli kwallon awa biyu ko awa uku ne ko awa biyu sannan kuma a zo a zauna a yi musu na awa uku awa nawa ta tafi ai da yayi crossing din nan ayyo Allah inda a ce yayi kaza ai da yayi kaza a bayan fili kake ta ta kalli ka shiga wani ka gani an gaya maka wasa ne Allah ka samu dace Allah ka samu dace daga cikin abin da ya kamata jama'a mu yi kokari mu tattala zukatan mu gyara su mu wanke su daga dukkan wata damuwa dan mu samu wannan tsoron Allah da Allah ya bayani akan azumi yace la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ku samu tsoron Allah ku samu kiyaye dokokinsa da dukkan waɗannan jama'a Allah madaukakin zai samu dace daga cikin abin da ke sa jama'a azumi ya maka albarka yi kokari ka dinga yin sahur ko ba ka buƙatar komai tashi kaɗan sha ruwa ko kaɗan ci dabino ƙwaya ɗaya manzon Allah umarni ya tasaharu fa inna fi suhuri baraka manzon Allah ya ku dinga yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka jama'a in ba ku yin likeji ko in kyale ku in ba ku ina wanda ke nemo wata buƙata a wurin Allah ina yake ai kowa na so kun ga lokacin sahur lokaci ne wanda in dai ka roƙi Allah biyan bukata sai Allah biya maka kada ka mai lokacin sahur lokacin kawai wasanni lokacin shagaltuwa da waya lokacin kalle-kalle lokacin yin tiktok a going live akan tiktok no nemi Allah ya biya maka bukatunka roƙi aljanna roƙi alkhairin duniya da lahira roƙi kaza roƙi kaza wallahi Allah zai maka na rantse ne saboda na tabbatar da wannan abin tabbas ne gaskiya ne na yi addu'o'i ba su da iyaka kuma Allah ya nuna min ijaba dama ai lokacin ne ake neman gafaran Allah ko lokacin ne Allah yake zuwa sama ta kusa ki ina me neman gafara a gafarta mishi ina me neman kaza ina me neman biyan bukata a biya mar ina me neman kaza a bashi malam duk abin da ka sani kai kana wasa da addu'a ne fa na rantsi da Allah yana daga cikin mafi alherin abin da Allah yake so shine addu'a in kuma Allah ya bude maka kofar yin addu'a jama'a ya bude maka kofar yin komai ya bude ma mene kofar samun komai saka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku yawaita yin addu'a ku yawaita yin addu'a musamman a waɗannan lokuta masu tsada waɗannan lokuta masu alkhairi waɗannan lokuta masu albarka mu yawaita yin addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya yaye mana wannan yanayin ya kuma ba mu jagoranci na ƙwarai ya shirya mana shugabanninmu ya mana abubuwa iri-iri akwai matsaloli iri daban-daban da muke buƙatar roƙon Allah kansu Allah ka samu iya jama'a yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye musamman game da azumin nan mu yi ƙoƙari bakin iyawarmu in ka san baka da lafiya ko ƙwarsa tana maka matsala to za ta iya tashi eh ka nemi ayaba ka yi cin ayaba a ramadan an gane sannan ka yauta shan kuka kukar miya da ka sani ka haɗa ta da abin nan ka haɗa da mene na'am da zuma kana sha ko ka nemi garin bagaruwa ka haɗa da zuma kana sha shi ma zai yana yi an gane wannan sannan ka nemi wasu magungunan ka nemi garin yar kasus kana ɗan sha lokacin za ka yi sauri ka ɗan jika ka sha kuma in dai ba ka so kishi ya dame ka ka dinga shi yar kasus yar kasus wani tsiro ne mai albarka mala saboda yana da ruɓuba yana ɗanyantaka duk yadda ka ƙunsa ke sukanka in ka sha shi minti uku ne za ka ji ɗif wannan sukan da yake maka ya ɗauke da izinin Allah in ya rike ma baya ko jijiyoyi zaka ji ya dauke ka nemi magunguna masu kyau ka dinga sha saboda ya baka daman kyakkyawan yin azumi malam ka samu ladan ibada dan yanzu na ka ji gobe wani ya fara rike bayan shi wallahi da kyar na kai haka mutum zaga yazo ya baje malam bayan la'asar din nan a masallaci zo mu je shi ba zai iya koyi ba to tun wata sha'aban muke maganin cewa a sha magani jama'a a nemi lafiya jama'a saboda a ji daɗin yin azumi ko Allah ka samu iya Allah ka dace mu da khairan duniya da lahira jama'a zan ci akan azumi ba zai ƙare ba mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun kiyaye waɗannan ƙa'idoji nasa abin da ya zama wannan karan ba mu yi littafi ɗaya kan kuce-kuce azumi ba saboda kawai mun yi ta yi ne tsawon shekaru ko duk shekara sai mun soke littafi a nan duk shekara tsawon kusan shekara takwas da suka wuce ya kamata dai a ce annan iyako duk da ba da kowa aka yi ba amma dai ana sauraro Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'an za mu dakata muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa albarka a ciki Allah muke roƙonka ka kaddar rayuwar mu ta kai watan Ramadan da ka samu labarin ganin wata an ce an ga wata ba ihu za ka fara ihuhu eh yara su dinga yawa suna suna suna gagab gagab da jarkoki suna buga a gari ba haka ake yi ba addu'a ake Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam an gane kamar da suna ta karantar an gane wannan ai wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah sai ka faɗi wannan addu'ar ma'ana ya Allah ka sanya ka fitar da wannan wata tare da mu bil amni wal iman da tsaro da kuma imani wa salamati wal islam da kuma samun aminci da kariya ka sanya mu kuma a cikin waɗanda suke musulmai a cikin musulunci wat tawfiqa Allah ka ba mu dacewa lima tuhibbu wa tarda zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi rabbuna wa rabbuka Allah Ubangijinmu da Ubangijinka kai wannan jinjirin wata shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, wani kai wannan, a gane wannan, sannan tun a cikin wata daren nan za ka fara tarawihinka, yi ƙoƙari kai, in ka ga dama ka bashi a farkon dare, in ka ga dama ka yi shi a ƙarshen dare, shi sa a birane za ka tada ana yi, kuma mun ga dama za mu yi cewa jama'a in dai an ga wata ƙarfe goma za a yi sallan tarawihi, sai ka ji an buɗe su ko an kama sallah. ce ah abin ya zo ne a ta kwarai ya zo eh wannan na masu himma ne jama'a mun gane wannan Allah ka shiryar da mu Allah ka datar da mu sannan ayi kokari jama'a ya tattari da yau ma galibin aka cewa an an ga wata sai biredi ya kare sai madara ta kare a shaguna sai kaza ya kare wani waya tashi nema abin da zai samu ba a yi tattali ne malam tunda an ce za a duba wata ko to insha Allah za a ga wata in ba a gani ba shi sai a ce to sai kuma gobe a tashi da azumi automatically kamar wannan karan kusan duk watan shawwal babu inda aka saba duk kasashe watan ta cika cif ran ashirin tara ba a ga wata ba sai ran talatin ga wata sai aka fara ɗaya ga watan mene sha'aban jijin watan sha'aban bai kama ba kusan duk bugu ɗaya kai to zai wahala ka ga ba ce ko ina kuma ɗaya ga watan ramadana an ga wata ba an gani so da shiri za ka yi da musamman mu dai muna fata Allah ya sa a gani eh Allah ya sa a gani wannan zaman ya ishe mu haka ko eh kuma insha Allah kamar yadda aka saba insha Allah gobe bayan sallan asubahi za mu fara gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai jema a wannan masallaci kamar yadda muka saba insha Allah za mu dinga fara karatu karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai da rabi da safe insha Allah shida da rabi zuwa bakwai da rabi abin da ya samu kayaka saboda a gama shirya komai yadda ya kamata masu ɗaukan karatu mutum kuma ya yi azkarin shi ya gama ya zama akwai hankali ka kawai da kan karatun ne mun gane wannan jama'a eh Allah ta'ala ya ba mu kun halatta na mata kuma idan Allah ya kai mu washe garin Lahadi da izinin Allah za mu fara ranar Lahadi da safe eh karfe goma na safe zuwa karfe sha ɗaya ko eh ma'ana kar da rabi ya muku a masallaci kuma ku zo ku zauna ku yi tilawan qur'ani ku dan yi kaza da kaza ana cewa goma ta buga insha Allah malamin da zai tafsiri zai zo ya fara muku karatu zuwa ainihin wato karfe 11 in Allah ya yarda kuma za mu kokari mu kulla lakcoci daban-daban da koyar da mata abubuwa daban-daban masu ɗimbin alkhairi don gyara musu rayuwa da kuma addini baki ɗaya saboda a sami ainihin wato alkhairai masu yawa insha Allah ta'ala don su sami abubuwan da za su tarbiyyantar da 'ya'ya ainihin wato a cikin al'umma insha Allah zaka muna fata Allah ta'ala ya ba mu ƙarfin yin wannan azumi da gudanar da dukkanin ibadojin nan Allah ka hore mana ƙoshin lafiya Allah ka hore mana karsashi Allah ka hore mana dagewa da yi da ikhlasi domin kai ya Allah ya Allah ka tsaye daga riya daga jiyarwa daga dukkanin ayyukanmu ya Allah ya Allah ka sa dukkanin ayyukan mu su zanto dukkanin su ingantattu ne ya Allah ka sanya muna yi ne domin neman yardanka kadai ba neman yardan waninka ba ya Allah muna roƙonka ka sanya waɗannan ayyuka a mizanin ayyukan ranar alkiyama Allah muna roƙonka yadda ake ci za a ga wannan wata Allah ka sa a gani da mu Allah ka sa kuma a ƙare azumi da mu, Allah ka maimaita mana na baɗin baɗaɗa, Allah ka karɓa mana dukkanin ayyukan da za mu gudanar a wannan wata. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين